muna da tambayoyi guda biyu a gurguje saboda mahimmancinsu zan amsa mai tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalam ya ce mala Allah ya saka maka da mafificin alkhairi amin ya ce malan dan Allah menene hukuncin maiƙo a ruwa mai tsarki ruwan alwala ko wanka maiƙo idan na abu ne mai tsarki to malamai wasu suna cewa za a iya yin wanka da wannan ruwa ko a yi alwala da shi matuƙar babu waninsa amma idan da waninsa to a yi da wanin ya fi a yi da shi amma matuƙar babu waninsa sai shi to ba za ka yi temama ba dole ka yi amfani da shi na fata an gani ruwa ne maiƙo na miya ya shiga cikinsa ko kuma gasar koko an gane ko ko kuma maiƙo na turare kaga duk wannan maiƙo maiƙo ne amma na abu mai mai tsarki domin ana sa shi ma a jiki ana ci yanzu miya in ta taba jikinka sai kai sallah sallah ta yi kaga ashe kenan abu ne mai tsarki to dan ta shiga ruwan alwala wasu malamai suka ce har yanzu yana nan a ruwa mai tsarki dan ita ma abu ne mai tsarki turare baka shafa shi a jikinka kai sallah to dan ya zuba a cikin ruwa shikenan kuma ya zama najasa haka wasu malamai suka ce dan turare ya zuba a cikin ruwa ga maikon ana gani ba za a yi temama ba wannan ruwan yana nan a matsayin ruwa mai tsarki za a yi alwala da shi sai dai in akwai ruwan da ba wannan ba wanda shi turare bai zuba ba ko maikon miya bai shiga ba ko gasar ko kwaba ta zuba ba to wannan shi ya fi a madadin wannan amma ko da an yi da wannan ɗin kuma an yi daidai ma'ana alwala ta yi wanka ya yi ina fatan fahimci wannan kuma ba za a taɓa yin temama ba in dai da irin wancan ruwan domin Allah ta yi walam tajidu ma'an ba ku samu kowane irin ruwa ba ana nufin mai tsarki sawa'an ruwan da gasara ta shiga ne ko ruwan da maikon miya ya shiga ne ko ruwan da turare ya shiga ne wannan dai yana shiga karkashin ma'an sai in ba a same shi bane fatayamma Musa idan tsayi ba sannan ake temama ina ba ta gani tambayarsa ta gaba ya ce sannan kuma malam menene ma'anar idarwa da mutane suke cewa wai ba a gamawa sai dai a idar to wannan yana da cikin kalmomi na takallufi in aka ce takallufi ci da ƙarfi da idarwa da gamawa duk ɗaya ne an gane ko balma kalmar gamawa shine abin da shari'a ta tabbatar ba idarwa ba ba sallah bace sai a ce ya idar da sallah ko hajji sai dai a ce ya idar da ya idar da hajji ko to ana cewa gama sallah gama aikin hajji fa idza qudiyatis salatu qudiyat me kenan gamawa fa idza qadaytum manasikakum bi ma'ana atmamtum akmaltum wa atimmul hajja wal umrata lillah da haka gamawar shi ya fi dacewa sama da idarwar amma shi bahaushe haka ya gani sai ce a ce idarwa kamar maganar fansa ne da kuma mai siya shi bahaushe ba za a ce an sayi ƙur'ani ba sai dai a ce an fansa to amma ƙur'ani ana siya malaman musulunci duk abin da suka rubuta a littattafansu siya suka ce ana siyan ƙur'ani ana siyar da ƙur'ani amma shi bahaushe sai ce sai dai a ce an fansa wayan an ce an siya ai ba a girmama ba wanda ita kalmar fansar ita ce rashin girmamawa a shari'ance domin bawa shi ake me fansa shi ko qur'ani ba bawa bane abu mai kima shi ake me siya daga qur'ani ya fi cancanta ka ce an siya ba an fansa ba to da ka irin waɗannan kalmomin sau da dama in muka faɗa wancananka da duhun kansu sai su taso su yi ta hayaniya amma maganganu ne a fili a ilimi kamar kalmar ya mutu ne da kuma ya faku me ya faku ya faku musulunci mutuwa ya ce amma sai su ce wai ba za a ce annabawa sun mutu ba sai dai a ce wai annabi ya faku to me fakuwar duk annabawa da duk wani mai rai ma Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti kuma Allah ya kalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da martabarsa ya ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma za su mutu kuma Allah ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalil min qabli rusul afa in mata aw qutilan qalabtum da haka wannan shine abin da shari'a ta tabbatar da haka waɗannan kalmomi da ake faɗarsu da hausa abin da ya kamata mu sani ko da bahaushe shi ya yi wani abu ne na saka ya zance to amma fa bai da hujjar kuma ya zo ya canja abin da shari'a ta tabbatar in ka faɗa kai kuma a ce ka yi laifi don yanzu a haukan wani kai da ka ce annabi ya mutu sai ce ka yi laifi bayan ga aya ƙararrafa ta faɗa sai ce ai fakuwa za a ce kai da ka ce an sayi ƙur'ani sai ce ka yi laifi tare da wannan shine rubuce a cikin littattafan ilimi ba sai ce an fansa shi kuma ba inda ya isa ya kawo maka inda aka ce an fanshi qur'ani domin fansa akwai ta a larabci siya akwai ta a larabci fansa anewa abu ne mara kima siya anewa abu ne mai daraja bawa ne ake cewa an fanso shi wa in ya tukum usara tufaduhum in sun zo muku suna fursunonin yaƙi sai ku fanso su to ƙur'ani fursunan yaƙi ne? fa fidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fidiya fansa fansa ba yantar da bawa ko ko aikata fidiya fansa kai to da ka dai mu gane ya yan uwa masu albarka kalmomin da shari'a ta zaba mana kuma ta yi amfani da su su suka fi dacewa kuma su ne suke daidai ba wani wanda zai zo ya maka wani kwalangwasan maganarsa ya kautar da lafuzan shari'a ya kawo nasa kuma a ɗauka wai nasan sun fi na shari'a daidai idan ka ce kalmar fansa girmama ƙur'ani ne to kenan allah da ya ce za a siya ko malamai da suka ce a siya ko sahabbai da suke siya su kuskure suka yi idan ya ce ka ce annabi ya mutu ka yi kuskure fakuwa ita ce daidai to kenan allah da ya ce annabawa za su mutu kuskure ya yi wal iyazu billah rashin sanin kimarsu ne wal iyazu billah a'a wannan shine daidai daka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtari wannan gaskiya kenan daga wajen ubangijinka kar ka zama cikin masu kokonto wannan kokonto ne to wannan dangane da tambaya ta farko kenan me tambaya ta biyu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah ya kara malan lafiya amin Allah ya kare mu baki daya yace malan dan Allah tambaya nake babana ne yake aike na wajen wani malami ina kai masa kuɗi shi kuma yana ba shi rubutu ko garin magani har ma wani lokaci zai ce a kawo masa zabi ko abinci da faffe za a yi sadaka sai ce shin ya halatta in ci gaba da aiken ko bai halatta ba in bai halatta ba ya ya kamata in yi bisalam bai halatta ba domin abin da yake nunawa gwargwadon abin da tambayarka ta nuna ba malami ba ne boka ne duk wanda zai ce a kawo kaji ba malami ba ne boka ne yana daga cikin kurakuran malam bahaushe cewa bokaye malamai wannan ya sa mutane suna rikicewa su gane waye malam su gane waye boka domin boka ma ana ce masa malam a'a boka boka ne malam kuma malam ne to maganar cewa ya za ka yi za ka yi irin abin da annabi ibrahim ya yi ne daman allah ya ba da gamammiyar ka'ida duk ɗan da ya samu matsala da mahaifinsa to ya karanta tarihin annabi ibrahim ya yi koyi da shi shine allah ya ce wata bi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya komo gare ni waye wanda ya komo gare shi annabi ibrahim inna ibrahima lahalimun awwahun munib ibrahim mai komawa ga allah ne to ta yaya a matsalar iyaye annabi ibrahim ya koma ga allah shine yana girmama babansa yana masa biyayya amma banda a cikin saban allah da allah ya ce wa wasainal insani biwalidaihi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma Allah ya ce mun yi wa ɗan adam wasiya ya bi iyayensa ya kyautata musu uwarsa ta ɗauki cikinsa rauni kan rauni ta yaye shi a cikin shekara biyu sai Allah ce ka gode min ka gode wa iyayenka makoma kuma a wajena take sai ce amma fa in suka sa ka ka saba min karka bi su abin da ya faru shine annabi ibrahim mahaifinsa mai bautar gumaka ne mushriki ne kafiri ne ya umarci ibrahim da ya bauta wa gumaka ibrahim yaki an gane ko a madadin ibrahim ya biye masa ya bautar gumaka sai ya canja ya koma ya masa wa'azi واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن أصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراجب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك daka a madadin ka biye wa mahaifinka ya tura ka ka karɓo masa rubutu ka karɓo masa layu ka karɓo masa garin magani ka kai zabi ka kai abinci a a wa'azi za ka yi masa ya babana ka same shi a yanayi mai kyau a lokaci daidaitacce kila bayan sallar asuba kila bayan sallar isha lokacin kwakwalwa ta ɗanyi sanyi gari ya daidaita ba tsananin zafi ba ba da tsakar rana ba zafin rana ta caza maka kai kuma ka zo ka ɗora mar kar kai haka amma musamman ya yi bacci ya tashi an yi sallar asuba an tashi ka zo gaishe shi to a nan sai ka ce baba ina da magana zai fi baka attention idan kuma ba wannan lokacin bane to ka tabbatar duk lokacin da za ka yi masa wa'azi ya zama baya jin yunwa in so samu ne ka fara kawo masa abinci mai daɗi ya ce ya ƙoshi ka kawo masa ruwa mai sanyi ya sha ya ce wani Allah ya maka albarka sai ka ce to daman baba ina da wata magana to zai baka attention to a wannan lokacin sai kai masa wa'azi baba ni ina ganin malam wani fa kaza kaza da kake tura ni wajensa ko bokawa ne ba malami bane boka ne abin da yake yin nan fa kaza kaza kaza da hujjojinka da dalilanka hujjojinka na ayoyi da hadisai da kuma na yau da gobe da suka tabbatar maka cewa boka ne kamar magana kai masa zabi me alakar addu'a da zabo ba su da alaka kwata-kwata zabo daban addu'a daban shi yanka ibada ce mai zaman kanta Allah bai hada ta da addu'a ba yanka daban addu'a daban in zai maka addu'a ya maka addu'a don Allah ko ba haka ba amma ga wata addu'a da an yi sai an yanka ƙarya ne tsafi ce babu ita babu wata addu'a da aka ce in an yi ta sai an yi mata yanka ina fata an gane Allah ba a bashi cin hanci ballantana ka ce dole sai an yanka masa kaza sai an yanka masa kaza layyana lillahi luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum duk dabbar da kuka yanka Allah ya ce ku kuke cinye kayanku da jinin da tsoka duk a wajen ku yake tsayawa ko yankan da Allah ya ce mu yi biyayyar yake so ya gani amma ba naman ba naman ba ruwansa da shi naku ne to da haka duk kai masa amfani da kalmomi da dalilai kuma kana da wasu misalai na masu bin bokaye da yadda karshen su ya kare da ma wasu bokayen yadda su ma karshen su ya kare duka kawo ka gaya masa cikin girmamawa da mutuntawa da tausassan lafazi idan ya fahimta ya ce to Allah ya maka albarka na gane zan yi tunani shi kenan to kaga kai daga nan dai an jajen layi ka tsayan masa da hujja ko ba haka ba idan ya tuba wanda shi ake fata bai daina ba falillahi alhamdu kuma in so samu ne zo masa da azkar na annabi ga zikirin kaza ga zikirin kaza din na manzon Allah a madadin wannan baba wannan ya kamata siyo masa hisnul muslim ka zo masa da shi to idan ya yadda ya karba falillahi alhamdu haka ake so idan bai yadda ya karba ba yayi maka irin abin da annabi mahaifin annabi ibrahim yayi masa aragibun anta an alihati ya ibrahim ma'ana ya nade maka tabar makunya da hauka ni zaka gaya wa kaza kaza yan sabon addini yaro mara kunya tun kafin a haife ka muke kaza muke kaza to in ya taso maka da irin wannan ba taso masa za ka yi ba sai ka ce Allah huci zuciyarka na baka lafiya amma kar ka sake zuwa aikin kar ka sake zuwa kai ta wani abu muna yara muna almajirai malaman mu suka koya mana a makarantar allo lokacin an fiyaye shan taba yanzu taba ta kusa karewa a lokacin idan ka aike mu shan siyo taba dan in ka aike almajiri ya ki zuwa sai a dake shi to sai alarmomin mu suka ce ku karba ku siyo musu magi da mutum ya ce siyo taba sai ka je ka siyo man magi su ta ya tasbar bambamin maza ka bashi da magi ruwansa ko ka siyo masa dai wani abu wanda ba haramun bane ka kawo mai ka ce aini na ɗauka magi ka ce aini na ɗauka kaza ka ce to kaga wannan ma wata dabara ce to da ka dai idan ya tubure to kai kuma ba za ka saba wa Allah dan ka bi shi ba domin Allah madaukin sarki ya hana hatta iyaye ai musu biyayya cikin me saban Allah fala tuti'huma wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in sun ce sai ka saba mun karka bi su to cewa karka bi su kuma ba a ce kai musu rashin kunya ko tsageranci ko kaza ba sai kai musu tattausan lafazin da annabi ibrahim yau baban sai ya ce salamun alaika na bakka lafiya shi mahaifin yana cewa la in lam tantahi la arjumannaka sai na kashe ka da jifa wa hajurni maliya fita ka bar min gidana sai ya ce salamun alaika na bakka lafiya kuma annabi ibrahim bai kibin umarnin mahaifinsa ba da ya kore shi daga gida ya fita shine Allah ya ce sanadiyar ma fitarsa ce yasa na azurta shi da 'ya'ya Isma'ila da Ishaq falamma atazalahum wama ya'buduna min dunillahi wa habna lahu ishaqa wa yaquba wa kullan ja'alna nabiyya daka wani hanin ga Allah baiwa idan mahaifinka ya kore ka daga gida sakamakon kafi shi gaskiya akan addini to wallahi wannan kore sai ta zame maka alkhairi so da haka wannan shine abin da Allah ya ce wannan shine hukuncin Allah shine abin da ya wajaba kai ka aikata kuma shine abin da ya wajaba mahaifinka shi ma ya sani ba dan ya haife ka yana nufin kuma zai sa ka ka saba wa Allah ka bi shi ba a'a ubangiji halitta ka yayi da haka umarnin Allah da haƙƙin Allah akan ka yafi nasa shi haifar ka yayi haifa kuma bata kai halitta ba a gurguje a cikin mai da martaninmu ga sarkin kamakami akwai wata katobara da ya a cikin maganarsa ta cewa zahabi ma sufi ne shamsuddin zahabi almajirin ibn taymiya ne kaulan wahidan ba saɓani to bari mu ji shin zahabi ɗin sufin ne daga littattafan zahabi za mu ɗauko mu ji yadda zahabi yake wa sufanci sukuwa da zamiya da dakan safara an gane ko kamar yadda mun kawo yadda ibn hajar yake wa sufanci ne da sufaye dakan safara haka zalunci ne ka ce ibn hajar sufi ne da ma'anar sufancin yau wanda na gaya mana a wancan darasin wanda muka yi a unguwar ɗorayi cewa sufanci a yaren sahabbai in an faɗa ana nufin gudun duniya da kula da ibada irin wanda sahabbai suke irin su Abu Huraira wanda Allah ya ce da Annabi wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum ahlus suffa an gane ko wanda wani dan uwa jiya yake gaya min yace wallahi da ma'anar sufanci na ilimi ma'anarsa ta zamanin sahabbai wallahi mala abakar gumi ya fi dishe hunnan nan sufantaka saboda har har makiyansa sun yadda da shi a wajen gudun duniya na gaya muku wani tsohon shugaban kasa yake ba da labari lokacin da zai raba wa malaman najeriya motoci fijo mala abakar gumi ya kira ya ce gashi ina so ka wakilce ni a raba wa duk malaman najeriya ba fa kano ba ba kaduna ba ma arewacin najeriya duka a raba musu fijo sabuwa daldal sai mala abakar gumi ya ce a'a ba wa shehuwa ne da aka kira shehuwa ne aka ce to gashi ka je ka raba sai ya ce abokar gumi ya sani sai aka ce masa to ai shi ya shi ya ce shi ba da sunan ka yace a baka kai ka raba dan gungu kwanan nan duk da zagin mala bakar gumi da yake yi wannan dan gungu dan shugaban yan kala kato na Kaduna yana faɗan lokaci abba Musa Rini tsohon gwamna ne daga cikin gwamnoni ina kyauta zato ko na jihar Kaduna ne ya gaya masa baki da baki yace lokacin da ake gina Sultan Bello dubu ɗari biyu da hamsin na wancan lokacin wanda yanzu ta fi miliyan 250 250 ta wancan lokacin a akwati aka kawo ta da aka kawo mala abakar gumi aka bude masa a gidansa da ya haka kya yace a mai musu a mai musu ku kai wa yan jama'atu nasarar islam dr muhammad sani umar jijiyar lemu allah ya kara masa lafiya yake ba da labari malam babba yana ba su labari malam babba nan na babban layi na na na na abin na gawo gindin gawo wanda ya rasu Allah ya ji kansa da rahama wanda shi yayi rayuwa da Malam Abubakar Gumi yake cewa su sun gani tare da Abubakar Gumi idan ya taho in dai da kaya a hannunsa ka karba to ba zai sake tambayar ina kayan ba irin a ce magidanci ya taho da kayan cefa ne ko ya taho da wani abu kuma kun san yana daga cikin ɗabi'arsa shi komai galibi da kansa yake baya bari a yi masa ya ce to sai 'yan duniya suka koma da sun gan shi da kaya sai su karɓe don ba zai sake cewa ina kayan ba to da ɗalibansa na kusa suka gane ane masa wannan fafalolan sai suke hana a karɓar masa kaya a bashi ya shiga da kayansa gida inda ana so a amfana direbansa ya faɗa yake ba da labari ya ce idan aka kawo masa hatsi na azumi nasa in aka jibge irin wanda attajirai suke kawo malamai irin geran azumin nan yace in aka aje a kofar gidansa wallahi anan za a gama kwashewa ba zai shiga da kodai gida ba direbansa jira yake wai malam ya ce masa ya ɗauka su ko mutane da yake sun san malam kowa zuwa yake ya ɗiba sai direban ya je wajen matar malam yana a ta ce kai ka je ka ɗebi rabanka in dai shi ne ba zai taɓa cewa ka ɗauka ba don shi ma bai ɗauka a gidansa ba ballantana ya ce ka ɗauka wata rana yana karatu a sultan bello wannan rediyo rediyo najeriya kaduna sun ɗauki wannan sanannen abu ne wani mutum aka yi masa satan mota ijiya a wajen karatu washe gari sai aka kawo wa mala bakar gumi kyautar mota sabuwa fil pijo ana tsaka da karatu aka ce masa malam ga wani ya kawo maka kyautar mota sai tsaya ya ce ina wanda aka sace wa mota je ya ce gani ya ce Allah ya mayan ma sai jefa masa irin waɗannan abubuwan sun fi a irga a rayuwarsa wata rana fa wani attajiri wani daga cikin mutanensa ba a san kowaye ba ya saci su ginetarsa ya yi rubutu ya cike account check na bankin masallaci sai ya kai banki a bashi kuɗi to a ƙa'ida idan za a fitar da kuɗin masallaci idan malam ya yi signing account to sai ya bi manajan bankin da waya cewa mun turo a ba da kaza ranar sai malam bai yi waya ba manajan da aka kawo masa ya duba ya duba sai yake shakka anya ma wannan siginetan malam ce sai ya kira shi sai ce algafta malam gashi ka turo wani kaza kaza baka gaya mun ba sai ce a'a mu ba mu turo wani ya karbi kuɗi ba sai ce amma sai ce to a kama shi ce a'a kar ka gaya mun sunansa kar ka kama shi kuma kar ka bashi kuɗin ce saboda shi baya son ya ga wani da aibi Alhaji Yusuf Abdullahi Fanti Allah ya kara masa lafiya. Wata rana na je Ile Ife, can wani ƙauye ne cikin jihar abin da jihohin yarbawa jihar tana da makotaka da ibadan osun ne ko dan ban manta ba jirgi ya dauke ni daga abuja ya sauke ni ibadan sannan suka zo suka dauke ni a mota suka kai ni wani surkukin lungu ile ife sunan wajen da na je sai na tarar da gida ne ginannen gida na zaman mutane amma kuma masallacin juma'a ne to bayan na ɗan yi musu kwanaki biyu na wa'azi zan taho sai suka zauna 'yan kwamitin masallacin suka zo mu yi sallama sai suke bani tarihin wannan gidan da kake gani malam tun da aka siye shi haka yake ba a gina shi ba suka ce ka san tarihin wanda duk tsofaffin da suka je suka nemo taimakon aka sai gidan sun mutu sai aka nuna min wani daya sai aka ce saura shi kadai shi ya rage sai yake bani tarihin gidan sai ce gidan malam abubakar gumi ne ya sa aka sai mana shi ya ce shi kuma wani mutum ne a kano sunansa alhaji yusuf fantiya ya ce ba mu san shi ba mu dai kawai malam abubakar gumi ya ba mu takarda mun kai masa to ni a kyautata zato na sai na ce alhaji yusuf kila bai taba zuwa wannan ƙauyen ba sai na ce in allah yadda kwaɗin na je na ce musu yana nan da ransa amma dai girma ya kama shi in allah yadda kwaɗin na je sai na je har wajensa na gaya masa ga wani waje da alherinsa ya je shi bai je ba to da na dawo sai na nemi iso da alhaji yusuf na je na gan shi bayan mun gaisa sai nake bashi wannan labarin naji wani ƙauye garin yarbawa kaji kaji kaji sai yake ce mun to malam irin waɗannan abubuwan na alheri da ya samu muka yi ban san adadin su ba yace sai da ta kai abubakar gumi ya yi mun waya ya gaya mun cewa in daina karɓar duk takardar da aka kawo daga wajensa cewa in sayi wani gida ko in sayi masallaci ko in sayi fili saboda mutane sun koma suna ko jirin siginetarsa kun san yayi karatun jawahirul ma'ani wani malami daga cikin malaman Kano ba zan kama sunansa ba yake bani labari lokacin da wannan guguwar ta taso sun samu malaman mu cewa dan Allah a dankwafe ni in daina karatun jawahirul ma'ani to shi daga ɗaya daga cikin malaman sai ya kira ni sai yake bani labari sai yake ce min ka san abubakar gumi ma tarihi ne yake maimaita kansa abubakar gumi ya taɓa yin karatun jawahirul ma'ani daga kano aka yi delegate cewa a je a hana shi ya ce lokacin da za a je ni ina cikin wanda aka tura mun je ya gaya mun sunan wasu manya ba zan kama sunansu ba wasu suna dare wasu sun rasu ya ce mun akwai wani shi ne abokinsa shi yake iya tankwara shi ya ce sai muka tafi da shi ya ce ko da ya tashi fitowa daga gidansa da sassafe muka je da muka isa masa sallama ya fito daga gidansa ya rasa inda zai sa kansa ya ce a lokacin akwai wani alhaji ne ya kama sunansa sai ya ce masa kun ga mutumin nan da kuka ga ya fito yana kai kawo ba shi fa da abin da zai bamu ne na abinci a gidansa ya ce wallahi a cikinmu wani ya tafi ya je ya haɗo kayan shayi aka zo aka yi shayin da muka sha a gidan yana alƙalin alƙalai na jihar arewa fa gaba ɗaya ba grand kadi na jihar kano ba fa na jihohin arewa duka har da kano a lokacin yake irin wannan rayuwar ka je ka tambaya me ya mutu ya bari shehunne me suke mutuwa suke bari inda ma'anar sufi na gudun duniya da tsantseni ne to abubakar gumin da suke zagi ya fi su zama sufi wallahi da yaren sahabbai amma ba da kiɗe-kiɗe da raye-raye ba to da haka bari ku ji abin da zahabi yake yi wa sufaye na dakan sakwara in mun ce sufaye muna nufin waɗannan masu kiɗa da rawa da masu zagaye farin kyalle to anan ne za ka gane shin zahabi sufi ne mai zagaye farin kyalle ko sufi ne irin abubakar gumi littafin farko da zan kawo shine siyaru a alamin nubala ta shamsuddin zahabi din imamu zahabi ya zo kan tarjamar abu hamidul gazali hujjatul islam abu hamidul gazali mai littafin iya ulumuddin a juzi'i na sha tara shafi na ɗari uku da ashirin da biyu sai ke kawo maganganun gazali gazali ya ce wa zahabati sufiyatu ilal ulumil ilhamiyati duna ta'alimiyya فيجلس فارغ القلب مجموع الهم يقول الله الله الله على الدوام غزالي yace sufaye sun tafi zuwa ga ilimin muka na ilhama wai mutum ya ce Allah ya kimsa masa abu aka ba aya ba hadisi Allah ya kimsa masa dunar ta'alimiya sun watsar da ilimi ba maganar aya ba maganar hadisi suna abu da molanka fa yajlisu sai kaga shehi ya zauna farigal kalbi zuciya yamci majmu alhammi ya daddage ya ƙulu yana cewa Allah Allah Allah irin yadda muke ganin sufaye suna yi alad dawami tutur sai ce falyufri kalbahu dan ya wofin sai ya wofintar da zuciyarsa ma'ana ya maida ita ba komai empty wala yashtagilu bi tilawatin baya karatu ko na ƙur'ani wala kutuba hadisin ko karatun hadisi sai ce ƙala fa'iza balaga hazal hadda gazali ya ce idan sufi ya kai wannan matsayi shi gazali yana kawo magana ne a matsayin yabo don shi gazali sufi ne mai irin wannan to shi ne shi zahabi yake kawo tarjamar gazali da maganganun gazali kuma zai musu raddi za mu je sai ce idan ya kai irin wannan matsayi iltazamal khalwata sai ya shiga abin da suke kira halwa fi baitin musulmin a gida mai duhu wata dassara sai ya lullube jikinsa biki sa'ihi da bargonsa fahina izin wai a irin wannan lokaci in sufi ya kai haka ya ma'uni da alhaki wai sai ya ji Allah ya kira shi wai Allah yana ce masa ya ayyuhal muddathir ya kai mai lulluba da mayafi to da zahabi ya faɗi wannan magana ta gazali sai shi kuma ya ce sai ya ce ƙultu ni kuma na ce in ji shamsuddin zahabi ya ce sayyidul khalqi shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inna ma sami'a shi ya ji kalmar ya ayyuhal muddaffir ya ayyuhal muddassiru ce wanda shi aka yi wa wahayinta min jibrila daga jibrilu anillahi shi kuma jibril ya jiyo daga wajen allah amma su fa yan tarbiyyar azkar su in suka shiga wannan tarbiyyar ta suke allah ne yake musu magana to ko shi annabin da aka yi wa wahayin ya ayyuhal muddassir din ba Allah ne ya masa magana kai tsaye ba waye masa magana jibrilu jibrilu to shine sai ya ce wa hazal ahmaqu zahabi ya ce shi ko wannan wawan yana nufin sufin da yake wannan aikin na tarbiyatul azkari lam yasma nida alhaqi abadan ƙarya yake ba kiran Allah ya ji ba kuma ba zai ji kiran Allah ba har abada bal sami a shaytanan shaydan ya ji au sami a shai'an ko kuma wani abu ya ji la haƙiƙata ba gaskiya ba min ɗai shi dimaghihi na ruɗin ƙwaƙwalwarsa wa taufiku fil iktisami bis sunna yace gaman ka tariko daidai yana cikin riko da sunnar annabi wal ijma'i da ijma'in malamai intaha kalamuhu rahimahullah maganarsa ta tike Allah ji kansa da rahama dan Allah wannan abin shine sufanci ko ba shi bane shine sufanci ku dauko jawahirul ma'ani juz'i na biyu fasali na 44 fi zikirin dalili alal khalawati ambatan dalilin halwa halwa wanda za ku ji suna faɗa halwa duk wannan abin da gazali ya faɗa shehu tijjani ya maimaita su anan idan mutum zai yi halwa ba zai shiga ɗaki mai haske ba zai zauna a waje mai duhu kar ya ga haske ya lulluba ya rufe kansa kar ya rinka kallon sama kaza kaza da kaza da kaza da kaza to idan ya kai a haka ne wai sai Allah ya kira shi to bari ku ji abin da Shehu Tijjani yake faɗa a wannan fasalin yana faɗan sharuɗan yin halwa daga cikinsu sai ya ce kamar yadda gazali ya faɗa ya ce wala ya juzu lizzakiri bai halatta ba ga wanda yake yin zikirin tarbiyatul azkari fi mazhabi ahli zikiri a mazhabar masu zikiri yana nufin su sufayen tijjaniya wal khalwati da kuma mazhaban masu halwa an ya tafakkara fi ma'ana ayatin au hadisin au gairihima in kana wannan zikirin ba a karatun qur'ani ba a yin bita hadisi kamar yadda imamul gazali ya faɗa nan zahabi kuma yace ƙarya ne wannan wawanci ne da haka ita halwa wannan tarbiyatul azkari da suke cewa in ka shige ta ba a karatun qur'ani a cikin ta ba a karatun hadisi a cikin ta kawai zikirin da shehin ka ya baka shi zaka yi ta maimaitawa gashi baka ci abinci ba baka ganin duhu kuma sai kai mafi karanci wata daya ko kwana 40 to wai a haka ne sai Allah ya bayyana sai kaga Allah to wannan shine abin da shi dai wancan yake cewa zahabi ma dan dariƙa ne ga zahabi yana wa dariƙa ka dakan sakwara ya ce tarbiyatul azkari wauta ce to dan Allah zahabi kenan dan dariƙa ne bari mu sake kawo wani misalin zahabi ya sake ambatan wani daga cikin malamai shine Muhammad ibn al-Walid ad-Dardushi wanda yana da wani littafi sunansa Risala ila ibn Muzaffar sai ce fa amma ma zakarta min abi hamidin faƙadara aituhu ɗar'usi yake cewa amma abin da ka faɗa game da abu hamidil gazali faƙadara aituhu ni kan na gan shi ni ga naune ba jiyo ba almajirin gazali ne ko abokinsa ya ce wa kallamtuhu hanne magana da shi fara'aituhu jalilan na gan shi babban mutum ne min ahalil ilmi yana cikin malamai wajtama fihi al-aqal wal fahamu kuma yana da hankali yana da fahimta wa marasal uluma kuma yana da gogayya ta ilimin muka dula umrihi tsawon rayuwarsa haka yake wa kana ala zalika mu'zama zamanihi haka tsawon lokacinsa na zamaninsa ya kasance thumma badalahu sai daga baya ne ya sauya an ɗariƙil ulama'i ya bar hanyar neman ilimi ta malaman Allah wadda kalafi gimaril ummali sai ya shiga bargon masu cewa su masu aiki ne na zikiri da zuhudu da gudun duniya thumma tasawwafa ya zama sufi wa hajaral uluma ya kawatarce wa ilimi wa ahadahu da malamai wadda kalafi ulumil khawatiri ya koma ilimin muka na shaci faɗi shine ilhamiyat da aka faɗa a can wa arbabal qulubi ya shiga bin san zuciya wa wasawisa shaytani da waswasin shaytan thumma shabaha bi ara'il falasifa ko shabaha sannan sai ya hada wannan kuma da ra'ayoyi da ra'ayoyikan filosofa wa rumuzal hallaji kuma ya bi canke-canken nan na hallaji hallaji wani tantirin mutumin banza ne wadda malamai suka yi wa tofin alatsi ne wanda a garinsu yanka shi aka yi amma za ku ga 'yan ɗariƙar tijjaniya yabansa suke yi na manta da na kawo muku firiya da tafsiri wanda ku bi ni bashi zan kawo ku ji maganar hallaj inda shehu ibrahim yake faɗar waye hallaju da darajarsa da kaza amma a garinsu hukuncin kisa aka yi masa yanka shi aka yi saboda yadda yake zagin allah shine yake cewa mafil jubbati illallah mana ya sa riga sai ce wannan rigar ba komai a cikinta sai Allah yana nufin shi Allah ne to shi wannan hallaji din sai imamul gazali ya dawo bin ra'ayoyinsa wa ja'ala yata'anu 'ala al-fuqaha'i ya koma sukan malaman fiqh wal mutakallimin da malaman aqida wa laqad kada an yansalika min ad-dini darbushi yake cewa imamul gazali sai da ya kusa ya bar addini fa da ya shiga sufanci falamma amilal ihya'a yayin da ya rubuta littafin ihya'ul ulumuddin amada ya takallamu fi ulumil ahwali sai koma yana magana akan wasu ilmummuka da ake kira ulumul ahwal shine irin shirme da soki burutsu da sufa suke su ce wai sun shiga wani hali in ka shiga wani hali zaka iya cewa komai Allah ne in ka shiga wani hali hali ne na jazaba ko hali ne na fana'i to sai koma yana faɗa irin waɗannan maganganun sai ce wa maramiza sufiya ya koma yana faɗar abin nan rumuz kalmomi irin na sufaye anisan biha yana mai ɗebe wa kansa kewa da su wala khabira bi ma'rifatiha ba tare da ya goge ta fuskar sanin hadarin su ba fasaqata ala ummi ra'sihi wannan yasa ya ci da ka wa shahana kitabahu bil mawdu'ati ya cika littafin sa na iyya'u ulumuddin da hadisan ƙarya saboda ya zame wa tafarkin ilimi ya koma tafarkin mai sufanci in ji ɗarɗusi to bayan ɗarɗusi ya kawo wannan maganar bari ku ji zahabi zai mata ta'aliki zahabi ya ce ƙultu ammal ihya ni kwa na ce dangane da littafin ihya ulumuddin na gazali ya ce fafihi min al ahadisil batila cikinsa akwai hadisan ƙarya jumlatan masu tarin yawa wa fihi khairun kasirun kuma a cikinsa akwai alheri mai yawa domin akwai ayoyin qur'ani wannan alheri ne mai yawa akwai hadisan da sun inganta wannan alheri ne mai yawa to irin wannan yaban da zahabi yake sai ake cewa wai ya zama sufi mu adalci a wajenmu in mutum ya yi abu ko sufi ne muna yabansa wannan kuma baya sa a ce mun yabi sufanci ko mun zama sufaye wannan shine tafarkin malamanmu bari ku ji bayan wannan yaban da zahabi yayi wa ihya ulumuddin na gazali bari ku ji me zai faɗa yace laula ma fihi min adabin ba dan abin da ke cikin littafin ihya'u ba na wasu ladubbai wa rusumin da wasu maganganu wa zuhudin da maganar gudun duniya min dara'iqil hukama'i na hanyoyin malamai masana hikima sai ce wa munharfi sufiya da kuma bauɗaɗɗun sufaye bauɗaɗɗun sufaye munharfi sufiya sai ce nas'alullah mu dai muna roƙon Allah ilman nafi'an ya bamu ilmi mai amfani sai ce tadri mal ilmun nafi ka san me ake nufi da ilmi mai amfani kuwa sai ce huwa ma nazala bihi alquran shine abin da qur'ani yazo da shi wa fassarahu rasulu kuma manzon Allah ya fassara qawlan wa fi'lan a magana da a aiki wa lam ya'ti nahyun anhu kuma wani hani bai zo game da haka ba qala alaihi salam manzon Allah ya ce bar ragiba an sunnati fa laysa minni duk wanda yake sunnata baya tare da ni sai ce fa alayka ya akhi zahabi ya ce na hore ka ya kai dan uwana bi tadabbur kitabillahi ka rinka tadabburin littafin Allah ma'ana ka rinka kokarin sanin ma'anar Qur'ani kuma kana aiki da shi yace wa idmanin wa bi idmanin nazar fi sahihaini kuma ka rinka yawan bincike a cikin Bukhari da Muslim wa sunanin Nasa'i da sunanin Nasa'i wa riyadun Nawawi da riyadus salihin ta Imam Nawawi wa azkarihi da azkar nasa tuflih ko taflah zaka tsira wa tanja zaka samu babban rabo wa iyaka a hirɗinka wa ara'i ubbadil falasifa da biye wa ra'ayin masu biye wa malaman falsafa wa waza'ifi ahalin riyadiyati da ayyukan nan na masu riyadiyat riyadiyat shine wasu abubuwa da sufaye suke suna ci masa riyadiyat kamar motsa jiki hatta wannan zikirin amfasu suna cewa riyadiyat mai motsa jiki ne to sai imamu zahabi ya ce a hirɗinka da yin irin waɗannan abubuwan da sunan addini sai ya ce wa ju'in ruhubani da hana kanka abinci na masu cewa wai su masu bautar Allah ne karkai wannan wa khitabi daishin ru'usi ashabil khalawati kuma da rudun nan na kwakwalan kawukan masu shiga halwoli halwoyi sai ce fa kullu khairin ka sani dukkan alheri fi mutaba'atil hanifiyyati samha yana cikin bin tafarkin annabi tsaftatacce domin manzo Allah ya ce buistu bil hanafiyyati samha sai ce fa wa gausahu muna neman taimakon Allah billahi allahumma hadina ila siratil mustaqim ya Allah ka shirya da mu tafarkin kamar daidaici to kaga wannan ma hujjatul islamul gazali suna cewa in aka cire gazali a cikin sufanci to kusan bi bisa ukun sufanci ya tafi duk wata shiririta da sufaye suke ɗaukowa da wuya ne baka ga sun jingina ta ga gazali ba to kaji abin da zahabi yake faɗa game da gazali da kan zahabi sufi ne da wannan ma'anar to sannan zahabi ya sake faɗa a tarjamar sa'id ibn abdul aziz al-halabi a juz'i na sha hudu shafi na sittin da biyu cikin siyaru a alamin nubala bayan ya kawo maganar abu nu'aim alhafiz da ya ce takarraja jama'atun minal a'alami da yawa daga cikin manya-manyan malamai sun fita daga makarantar sa'idu ibn abdulaziz al-halabi ya ce kamar ibrahim ibn al-maulid dan maulid wa kana mulaziman li shar'i muttabi'an lahu kuma shi mai bin shari'a ne sau da kafa sai zahabi ya ce ya'ani abinda ake nufi annahu kana muslim saliman abin nufi shi kubutacce ne min takhbitati sufiyyati wa bid'ihim daga fagabniyar sufaye da bid'o'insu wannan ba zahabi yake faɗa game da sufanci amma shi kuma zahabin an ce sufi ne ya ce wani Allah ya kubutar da shi daga fagabniyar sufaye da bid'o'insu ma'ana zahabi ya yadda sufaye suna cikin me fagabniya da kuma me bid'o'i amma saboda zalunci ka jingina masa sufanci ka ce wai shi sufi ne da ma'ana irin taku zahabi ya sake faɗa a tarjamar ibnul aradi mujalladi na sha biyar shafi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya a shafi na ɗari hudu da sha biyu da kuma shafi na ɗari hudu da bakwai fit tamyizi bayna tasawwufil muhdath wa tanassuki wa ta'abbud shar'i zahabi yana magana akan sufanci irin na yau da kuma sufanci na jiya mai ma'anar gudun duniya da tsantseni sai ke cewa ai wallahi daƙaƙu wa ammaƙu wa khadu fi asrarin azima yace lallai sun zurfafa sun zafafa sun kutsa cikin asirai masu girma ma ma'ahum ala da'awahum fiha siwa zanni ba komai tare da su cikin abin da suke faɗa sai zato wa khayalin da rufa ido wala wujuda litilkal ahwali duk abin da suke faɗa na cewa wai akwai halaye ƙarya ne min alfana'i ko su ce an yi fana'i wal mahawi ko an yi mahawi was sahwi ko an yi sahwi was sakri ko an yi sakri yace illa mujarridu khatarati wa wasawisa duk zato ne da waswasi amma fana'i da zaka ji sufaye suna faɗa ba zaka ji shi a sufancin da ba na zamanin sahabbai daman ba wannan bane amma yanzu mutum zai zo a ce yayi usuli yayi fana'i sallah ta sauka a kansa ya kai wani matsayi da shi ma zai wa kansa tasbih ya ce subhani subhani ya kai wani matsayi da zai gane komai Allah ne zahabi ya ce duk wannan abin da suke faɗa ƙarya ne wasu wasi ne ya ce ma tafawwaha bi ibaratihim siddiqun ba wani wanda ya taɓa faɗar irin wannan kalmomi da sufan yau suke faɗa mai matsayin siddiqi ma'ana matsayi irin na sayyidina abubakar wala sahibin ko wani sahabi wala imamin min tabi'in ko wani malami cikin tabi'ai ba su taɓa faɗar wannan maganar ba yace fa in dalabtahum bida'awihim idan ka ce da su su kawo hujja akan wannan maganganun sai faɗa in ji zahabi ya ce ka ƙure sufaye makatu ka sai su tsane ka wa su ce da kai mahajubun ai shi wannan mahajubi ne ko su ce da kai munkiri ne an gane ko wa in sallamta lahum qiyadaka in ka mika musu kuma raga makka takhabbata ma ma aka min al-imani to ka sani imanin ka ya shiga tambal tambal ko tangal-tangal wa habaɗa bikal halu alal hayarci wal mahali kuma a ƙarshe sai ka koma ɗimuwa da baragada a rayuwa wa ramaktal ibada bi ainil makti kuma sai ka koma kana ƙin mutane na ƙwarai wa ahlal qur'ani wal hadisi kuma sai ka koma kane wa masu riko da sunna da qur'ani kane musu kallo bi ainil bu'di kallo na nesa to wannan duk shine abin da zahabi ya ta faɗa a nan kuma game da sufanci yana bambance maka sufancin jiya da sufancin yau daka in ka ji malaman sunna sun yabi sufanci suna nufin gudun duniya sufanci na zamanin sahabbai wanda ma'anarsa shine gudun duniya ba ma'anarsa kawo sabon zikiri sabon salati da kirkire-kirkiren bidiyo'i a addini ba zahabi ya sake faɗa yana yin raddi akan ibnu arabi shugaban sufaye wanda a karatunmu na baya na ɗorayi na yi magana akan waye ibnu arabi na kawo magana da ibnu hajar ya yi a kansa wanda ibnu hajar har sai da suka yi tsineneniya da wani a kansa ibnu hajar ya ce in ba tsinannen allah ba ne tsinuwar allah shi ta ci shi shi ma wancan ya ce haka a ƙarshe wancan a daren ya mutu to shi wannan ibnu arabin wanda yana ci wanda suka assasa shegantakar sufanci a yau na cewa kowa Allah ne komai Allah ne bari ka ji abin da zahabi yake faɗa a kansa da ya zo tarjamasa a cikin siyaru a alamin nubala juz'i na 23 shafi na 48 sai ya ce wa kana zakiyan ya kasance mai kaifin kwakwalwa ne kaga shaida ta adalci kenan kasiran ilimi yana da yawan ilimi katabal insha ali ba'dil umara'i kai har yana rubuta wasu sarakuna speech din da za su je su yi saboda ƙwarewarsa a yaren larabci bil magribi a magrib shine a maroko ya ce sun mata zahada daga baya ne ya fetsare kafarsa ya shiga hanyar zuhudu irin ta yau wata farrada ya koma abin da ya shafi aƙida wata abbada ya kaɗaita da sha'anin maganar ibada ya daina shiga mutane wata wahada ya ce komai allah ne wasafara ya bar garinsu wata jarrada ya tsiraita daga ilimi wahatamma ya killace kansa wa anjada ya tare a wani waje wa amilal khalwa ya shiga khalwa an gane ko yace wa alika shay'an kaseeran fi tasawufi ahli wahdati shi ya allaka abubuwa da yawa a cikin sufanci na yan wahdatul wujudi wa min adra'i tawalifihi yana daga cikin mafi iskancin littattafan da ya rubuta domin adra minar rada sigatu mubalaga sigatu tafdilin ce adra minar rada rada shine halaka to yana daga mafi halakar littattafan da shi wannan ibn arabi ya rubuta in ji zahabi ya ce alfususu littafin da ake kira da suna fususul hikami ya ce fa in kana la kufra fihi in mutum ya ce maka ba kafirci a wannan littafin fa ma fi duniya kufurin to a duniya ba wani kafirci ya ce duk ƙarshen kafirci ya ƙare a wannan littafin na ibn arabi fususul hikami zahabi yake faɗa wannan sai ka zo ka ce wa zahabi sufi ne saboda tsabar zalunci saboda kana so ka tare wanda ba su fita daga cikin tafiyarka kuma a duniya ta ilimi a zamanin social media za ka faɗi magana kasan za ta fita kuma za mu ji kuma ba za mu yi shiru ba tunda in dai mai faɗa ƙarya bai ji kunya yayi ƙarya ba mai tona asirin ƙarya sai ya ji kunya in kana ganin mu mun matsa saboda mun tona masa asiri me yasa shi baka hana shi ya daina magana akan abin da bai sani ba ko ya daina cin amanar ilimi jiya jiyan nan yayi wata ƙaryar an yi taimun shiyadar ɗinta wani ina gani a kwaman sashi ya ce wallahi ni dai ba malami ba ne amma in yana magana sai in kasa wai me yake so ya ce wannan shine tsantsar adalcin da za ka yi masa shi kansa yana faɗar abin da shi kansa bai gamsu da shi ba wallahi da ɗakin jarabawa za ka kai shi lokacin da yake surin bahanin waɗannan surututtukan duk abin da ya ɗauko kuma sai magana akai allah ya kwashe wa abin albarka Allah ya kwashe masa albarka a cikin maganganunsa saboda ba wata magana da yake da confidence duk magana ne na ihani duk magana ne wanda a cikinsu akwai coge akwai tsumburi tsumbure ko dai magana ce da ake so a faranta wa wasu rai ba wai dan Allah aka yi ta ba ko magana ce da ake so a halakar da wasu ba Allah aka nufa da ita ba ba hukunci muke akan zuciyarsa ba amma zahirin maganarsa yana nuna haka domin Allah ya ce fala ta'rifannahum bi simahum wala ta'rifannahum fi lahanil qawli a magana kana iya gane mutum ina ya dosa to da haka waɗannan cikin malamai da ya musu ƙarya da sauransu amana ce da haƙƙi na dole a fito a yi bayani akan waɗannan malaman domin ya ci amanarsu ya zalunce su malamai su bauta wa Allah ga aƙidarsu a rubuce ba abin da suka ɓoye ba abin da ba a rubuta ba amma kawai ka zo saboda son zuciyarka saboda kana so ka faranta wa mutanen kare saboda kana so a ce ai tafiyar taku tana nan kar a fita da sauran ranta domin ba za ka yi mana irin wannan ba ba a ƙarya kusa da gida bari in kawo magana ta ƙarshe da zahabi ya faɗa a cikin majmu'ur rasa'il littafinsa ne da kansa ya furta ya ce ga aƙidata ga aƙidata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ku je ku kunna inji kuke ta bai kunna inji shi kuma Mm, in- inji ne ba da matsala
sai ka taba
bari mu haƙura kawai sai ai subhanallah inji ka ɗauki kashe wannan sai sai ya gama da ya ɗauke to shi ke nan sai ya kashe kunna fanko ko akwai remote ɗin fanka yana nan na remote ɗin fanka ko ko kunna fanko to magana ta ƙarshe wacce zan cike da ita magana da imamu zahabi yake faɗa da kansa a cikin littafi mai suna mu'jamu shiyukh juz'i na ɗaya shafi na saba'in da uku zahabi yake cewa allazi a'taqiduhu ni aqidata anna ziyaratal quburi manduba ziyaran makabarta da kaburbura a basso ce kamar yadda manzo Allah ya faɗa tana tuna mana mutuwa ko yace wa amma qasadu quburil anbiya'i was salihina amma zuwa kaburburan annabawa ko salihan bayi littabarruki biha dan nemo albarkar su kaburburan was salati indaha da yin sallah a wajen kaburburan zahabi yace bid'atun wannan bid'a ce dan Allah sufayen yau akan wannan suke? amma saboda zalunci ka zo ka kalli mutane ka ce zahabi sufi ne dan ɗariƙa ne da ma'anar ku ta yau? da ka duk abin da za su faɗa zahabi ya yabi sufi kaza saboda adalcinsa ne kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mu kasance masu adalci ayoyin Qur'ani suka ce mu kasance masu adalci dan mun ce wane yana da ilimi baya hana kuma dan bid'a ne mu ce kuma dan bid'a ne wane yana da hazaka kuma dan bid'a ne wane yana da kyauta kuma dan bid'a ne kyautarsa daban bid'arsa daban kyauta a bace wacce shari'a ta ce ayi ƙwazo baiwa ce da Allah ya yi masa ilimi baiwa ce da Allah ya masa bid'a kuma bata ce dan yana da ilimi yana bid'a bid'arsa ba za ta zama mai kyau ba tunda manzo Allah ya ce wa kullu bid'atin dalala so da haka sau da dama abin da suke rudan mutane ai ya yabi shehuwa ne ai ya yabi shehuwa ne ka'idar ahlus sunna duk wani mai falala suna faɗa falalarsa suna yaba masa amma kuma hakan baya hana in yana da wata kitimurmura ta bid'a kuma a ce dan bid'a ne kololuwar yabo shine mu ce mun yi karatu a wajen malam wani in kuma dan bid'a ne kuma dan bid'a ne domin kololuwar in ka ce kayi karatu a wajen mutum ya nuna ka yadda da yana da me ilimi wannan yabo ne ko ba yabo bane kuma baya hana ka ce dan bid'a ne in yana bid'ar wannan shine ka'ida kuma shine tafarkin malaman ahlus sunna bisa ga ka'idar Allah madaukakin sarki kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti walau ala anfusikum ko waccan wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu haka mu muna yi wa kowa adalci gwargwadon abin da ya bayyana na halinsa da haka zahabi ba inda zahabi ya taba zamowa sufi ballantana ma ya zama dan dariƙa da ma'ana irin taku to yanzu muna da bashin imamun nawawi insha Allah shi ma za mu kawo shi Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisanta ta wasu alaikum